بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر الفصل السادس فصلين شدة fi bayani cikin bayanin al'ittifaƙil a'immati haɗuwar limaman nan guda uku a salasati guda uku al-qabdi a bisa dukkan sun haɗu akan in za a yi sallah za a yi ƙabar shafi'i hambali hanafi shafi'awa dukkansu sallar su ƙabar ne hambalawa dukkansu hanafiyawa dukkansu على القبض ورجحانه في مذهب المالكي kuma shi ya furin jaya a mazhaban mu ta malikiya din dama abin a cikin mazhaban mu yake to a mazhabar tamu ma kabalin shi ya furin jaye mu da ruwayan mu ta afirka ta dan kasu shine kawai ya zo da cewa a saki hannu da abin da ya kawo wannan zakara gairu wahidi min ashrahi ba mutum ɗaya ba daga cikin wanda suka yi sharhin muktasar khalili littafi na muktasar khalili littafi ne babba wanda ya tattare mudawwana ga baki ɗaya ya dunkule ta a littafi guda ɗaya sai ga an jawo nassi ana ta bayani ana ta bayani kam ana ta warwarewa da mudawwana littafi ne babba kwarai da gaske na fikihu amma mamaki akwai Karl Marx na turawa wannan littafin ya haddace ya dinga magana akan shari'ar musulunci na shari'a wannan littafin ya haddace kawai muktasar khalil littafi ne na shari'a ga baki daya to muktasar khalil to inda suka yi sharhin muktasar khalil din nan sun faɗa inda kauli sahibul muktasari inda mai muktasar ya faɗa mubayyinan bima bihil fatawa sai muktasar yana bayyana abin da za a yi fatawa da shi duk mutumin da yake bin wata mazhaba to ba kowane magana ta mazhaba zai ɗauka ya yi fatawa da shi a cikin addininsa ba sai abu biyu magana ta zamanto mashhuriya ce tana ta kai da kawa a cikin mazhaba din dan da yawa za ka ga wata magana a cikin mazhaba za ka ga maganganu sun saba mata ko wani almajirin limamin ne ya faɗi wannan magana sai ga ya saba wa ma limamin nasa to ba kowace magana a cikin mazhaba kowace mazhaba mutum yake bi ba kowace mazhaba magana a cikin mazhaba zai ɗauka ba sai wadda ta zama shuriya ko wacce aka ce ita ta furin jayi to dukkan sun faɗa wajen faɗin mai muktasar mai muktasar yana cewa annama bihil fatawa abinda ake yin fatawa da shi a cikin kowace mazhaba huwa shine imma mashhurul mazhabi imma maganar ta shuhura ba wani dan mazhabar da bai san wannan magana ba tana ta kaiwa da kawowa to wannan mutum zai iya fatawa da shi ce eh mu a mazhaban mu magana kaza kaza ta yi shuhura mashhurul mazhabi aw rajihu minhu ko ko magana da tafirin jayi a cikin mazhaba yace an ce kaza an ce kaza an ce kaza amma abin da ya firin jaye dai kaza waƙad arraful awwala yaya za a san magana mashuri kawai dan dai mutane suna faɗa a bakin su shikenan ya zama mashuri a ba haka ba sun fassara malamai waƙad arraful awwala malamai sun sanar da ma'anan mashuri bi annahu abinda ake cewa mashuri ma ka sura qa'ilu abinda malaman wannan mazhaba suka yawaita faɗansa kowane malami ya ce kaza na wannan mazhaba kowane malami ya ce kaza wasani shi kuma abin da ake cewa wanda ya rinjaye sun fassara shi bima kauya daliluhu wanda dalilinsa yake da ƙarfi cikin littafin Allah ko cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce aka karbo ita ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah ya aikata ko abin da ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam ko abin da aka yi a gabansa ya yi shiru ya kyale to kuma duk mutum ya shiga ilimi zai ga kashe-kashen su duk gabaki daya zai ga kashe-kashen su daga baki da waƙar ta bayyana ya bayyana bi ma ta kaddama cikin abin da muka gabata fil fasal kamisa a fasali na biyar din nan mayin biyu abin da zai nuna ma an kuwata dalilin abu a cikin wato karfin dalilin a cikin karfin dalilin qabdu din nan min alkitabi a cikin littafin Allah wa sunnati da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisan manzo Allah alal bannani malam bannani yace fi hashiyati a cikin hashiyar sa da yayi ala sharhi abdul baqi a bisa sharhin abdul baqi az-zurqani to hashiyar zurqani yayi magana indal kalami alal qabdi a cikin maganarsa a bisa qabdu ma nasu ga abin da yace wa fil qabdi salasatu aqwali a mazhaban mutamalikiya akwai magana uku a cikin qabd amma shauran mazhabin madama wannan qabd ne kawai gairu karahiyati banda ba wanda yace duk a cikin waɗanda suka faɗa ba wanda yace anki sai dai wanda aka rawaito daga Imam Malik ahaduhuma ɗayan maganganun al-istihbab an so an so ayi وهو قول مالك شيني فد الإمام مالك في رواية مطرف أتكر رواية الماجن فمطرف وابن الماجشون da kuma ruwayar dan majishuna anhu daga imam malik fil wadiha ta cikin wadiha wa qaulul madaniyina da fadin mutanen madina min ashabina ne daga sahabban mu su ma duk mutanen madina din ko da wanda ba sa yi din amma sun ce an so a yi sai dai kuma ya zama su ba su ba wannan fadin malaman madina kenan waktarahu gairu wahidin ba mutum ɗaya ba sun zaɓi cewa an so a yi ɗin naminar muhakiki na daga cikin manyan malamai minhu yana daga cikin wanda ya zaɓi an so a yi allakamiyu malam lakami wa bin abdulbarri da ɗan abdulbarri wa abubakar bin arabi da abubakar ɗan arabi alƙali wa bin rushidin da ibn rushidin ibn rushidin ba ma karatunmu na islama ba hatta kasar turai ibn rushidin ya wayar musu da kai za a ga karatun ibn rushidin har yau turawa suna yin sa ya wayar musu da kai ga baki da shi kuma mutumin magarin wa ibn abdussalam da dan abdussalam wa addahu ibn rushidin dan rushid ya kirga shi fi muqaddamati fi muqaddimati a cikin muqaddimarsa muqaddima ibn rushid min fada'il salati yace yana daga cikin abin da aka so a sallah shi yin abu wata bi'ahu alkazi iyadu alkazi iyadu mai ashifa ya bi shi fi qawaidi a cikin ka'idodinsa wa nasabahu fil ikmal ila al jumhuri har ma ya dangana shi a cikin ikimalinsa cewa shine jamhurin tulun malamai suke kai wa kaza nasabahu lahum al hafid ibn rushd haka jikan dan rushd ma ya dangana gare su wa qawl al a'immatu salasati kamar yadda muka faɗa shine faɗan limaman nan guda uku dukkan suna kan kabalu الشافعي إمام الشافعي وأبي حنيفة دا أبي حنيفة وأحمد دا أحمد وغيره da wa'yansu su ma min ayyin matul mazahibi daga limaman mazhabobi kama zikira fil istizkar kamar yadda aka faɗa a cikin istizkar akwai wa'yansu mazhabobin ma hatta mazhabar da ake gani ta ahlulbaiti ma akwai wanda akwai zancen kabalu a cikin ta duk gaba ki da ba wai ba kabalu ba kabalu unzur nususa man zakarna ka faɗi ka duba nasosin wa'yanda muka faɗa fi risalati shekil manawi a cikin littafin shekal manawi fil qabr da ya akan qabr da za ga wannan magana wa qala sanusi malam sanusi ya faɗa fi bugiyatul maqasid a cikin littafin sabuyatul maqasid malan su ga abin da yace qala al masnawi malam masnawi ya ce ba da hikayatu tilkal aqwali bayan ya kawo wayannan maganganun malamai wannan ya ce kaza yace wa idza taqarrara kilafu idan saɓani ya wato tabbatu fi asalin kabdu cikin asalin kabdu kamata ra kamar yadda ka gani walaisa ahadun minan nasu hujjatu ba hujja ga wani akan wani ala sahibi a bisa ɗayansa kowa ya ce kaza wannan ya ce wannan ya ce a wannan ya ce ina so wannan ya ce ba na so to shikenan wajabar ruju ilal kitabi duk gabaki ɗaya wajaba a koma wa littafin Allah a ji me suka rawaito daga manzon Allah manzon Allah ya faɗa a kan wannan a littafin Allah tuku sai a koma wa littafin Allah wasu sunnati da sunnan manzon Allah sallah ma'ana aikin manzon Allah in an ce sunna ka hankalin ka ya tafi wani waje ka hankalin mutum ya tafi yadda aka cakuɗa a wannan zamani ana nufin aikin manzon Allah shikenan abinda ake nufi in an ce sunna wasunnati da aikin manzon Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake fa in tanaza'atun fi shay'in idan kuka yi jayayya kan wani abu farduhu ila Allah to kuma yawa da Allah abu ya zame mu ga Allah mu yan masa kuma yadda shi cikin littafin Allah a ce to wai shi Qur'ani bai yi magana akan wannan bane domin mun karaɗe a iya ilimin mu ba mu ga inda qur'ani ya magana a kansa ba dan ba kuma qur'ani ya magana a zahirinsa ba wani sai malamai ne za su hankalta to shikenan walir war rasuli to mu koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina zamu ga manzon Allah yanzu bare mu ce masa ya rasulullahi mun yi rikici kan kaza kaza ya abin yake to ai ga maganganun sa na adalai sun ɗauko shi in muka ce don ba mu yarda da maganganun sahabbai da tabi'ai da malaman da suka ɗauko ba to ba mu da abu a hannun mu kenan tunda mu je ba mu yi zamanin ba bare mu gani dole mu imani da su mu sakira mu mu karbi abin da suka karbo bare abin da shari'an nan duk kokwantan turawa sun bi sun bi sun bi sun bi sun ga ba wata shari'a ibn hazm ya ce mun gode wa Allah ba wata shari'a ta kowane annabi da aka dinga ɗauko ta a ce sahabin annabin ya ɗauko shi kuma tabi'i ya karɓo shi kuma wani ya karɓo aka dinga ɗauko ta da sassala sai shari'a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to mun gode allah ba wani rikici kan shari'a mu kuma adalai ne kuma don haka ma mutane suka fi zaɓen mazhaban malamai saboda ba zancen soyayya a ciki ba cewa ina son wani ko ko na tsarkakewa na shi mai tsarki ne a'a gaskiya mutum ta kwace shi za ga komai girman malami za a iya bata shi in ya taba abin da ba a a ce a makaryaci ne ko ko ya yi kaza ko ko ya yi tadlisi kaza an tambayi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala an shi irin wannan abu da malaman hadisi suke faɗa ba gulma bane a cewa ne ya yi kaza ko mai kaza kun ga dai muna kasu za a shau ya ce a'a ba gulma bane suna yi ne don kare hadisin manzon Allah don kare magana annabi to war rasuli war raddu ila Allah juyar da magana zuwa ga Allah huwa raddu ila kitabi shine ka juyar da littafi magana zuwa qur'ani to ba qur'anin ba wajen qur'anin zaka je ba kuma wajen waɗanda suka sani ba haka kawai tantirin jahili ya ce wai zai koma wajen qur'ani ba to me zai karanto kila bai fi daga alantar kai sai iya zuwa nasi ba to ina gizo 60 ya zai yi da shi to wajen malamai kawarijawa sun gaya wa sayan na ali wannan wannan irin rikici har zamanin sayan na alijiya ba ya zai hukunci kawarijawa sun ce ba su yarda da hukuncin kowane kato ba sai na qur'ani sai na ali ya ce wallahi ni ma ban yarda ba ita shi je kinkimo qur'ani ya ce to qur'ani sun ce ba su yarda da na kowane kato ba sai na ka to in su hukunci me wannan ce to me kuke so suka ce to zai qur'ani zai magana ya ce to ni da zan magana kun ce ba ku yarda da magana ta ta kowane kato malamin da zai faɗa an cika wa samari yau kai ba a yadda da kala kato ba ko malam wani ko shehu wani ya ce mu dai qur'ani to ina zaka sauka qur'anin nan baka iya larabci ba baka san grammar larabci baka san maganar zahirin sa baka san magana baka san maganar da yare ce ba ma yanzu baturan da yazo ya so ma koyan Hausa an an koya masa kai wannan kai namu an koya masa sha shan ruwa sai ya haɗu da ɗan bahaushe akuyarsa ta tsinke ji yake bahaushe da yawa ce malam shawo mun kan akuyar nan yanzu wannan bature ai kaga wanda ya so ma koyar vocabulary na hausa ai kaga an tasa shi tashi hankali shi duk in yaji an ce sha shan ruwa ya sani duk in yaji an ce kai amma an ce shawo mun kan akuyar nan har yanzu kuma ba sha za a yi wani isti'ara ne wata magana ce daban to duk sai ka san irin wannan alharafi sannan za ka iya fassara abu to in ba ga iya ba kakkace za ka tafi wajen malami zama mukallaci duk ga baki da a yance wani ya ce ya iya hausa duk wani abu ko ya yi duk wani abu da aka gaya ma hausa ya sani sai aka ce ma ha sai ya so ma ai harafi ne na kaza ka sai aka ce to sai aka kira yaro karami dan bahaushe sai aka ce ma ha sai ya buɗe bakinsa sai aka ce to ga wannan baka iya wannan ba to duk sai an san irin wannan a ciki to warraddu ila Allah warraddu ila kitabi shine juyar da magana zuwa Qur'ani Qur'anin sa to shi ko juyar da magana zuwa Qur'ani malaman abin ne sun san tafsiri sun san abin da malai suka wa in lam tajid ayatan in baka samu wata aya ba tarfa'ul ishkala ba a samu wata aya da ta warware matsala ba wajadna sai mu samu kuma sunnata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a dau sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka maddi madlubiyatul qabl kaga yanzu in ma ba mu ce mun samu a cikin qur'ani ba to da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun taru bai ma qur'ani an kawo fassarar malamai na wani har wani har fasalli rabbika wani har haka madlima dulubiyatul qabr da ce hukunci da abin neman wato qabl fi salata a cikin sallah bi shahadati da shaidawar ma fi muwadda hatta imam malik din da duk wannan magana daga wajen su tazo har shi ya rubuta a cikin littafin sa muwadda cewa ga zancen kabari to in mutum ya rubuta a cikin littafin sa wanda kaza ya yarda da shi malamai dan ya zo ya sa kuma ban masa sabawansa dau abin da ya rubuta mai yarda da shi wannan shine abin da ya tabbata to har imam malik ya rawaito shi a cikin littafin sa ma fil muwadda wasahihain bukhari da muslim da an rawaito shi cewa kabalu dinnan wa gairihi ma da wa'ansun su min al-ahadisi na daga hadisai as-salimatu kuma hadisin kubutacce ba ma rauna ko Allah ingatattun hadisai bukhari ya rawaito muslim ya manya manyan littafai hatta mu a mazhabar ta malikiya din ta mutanen madina wanda duk inda ka ga rashin kabalin nan daga mutanen madina ne to kuma har a mazhabar malaman madina din ma gashi imam mali ya rawaito shi a ciki kuma hadisan da suka kubuta mina da'ani daga suka fal wajibu ashe wajibi al intihau ilaiha mutum ya ya tike zuwa gare ta ya dauka wal wuqufu inda haya tsaya wajenta wal qawlu bi muqtadaha bi muqtadaha da fadi da fassaranta wali za qala ba'dhum dan haka ba'dhum suka ce allazi inda al jabur abin da yake wajen dukkan musulmi dai huwa al qabdu shine qabdu abin da yake wajen su kenan bai hana wa'yansu kamar mu malikawa nan afirka saboda magana imam malik ne ya bai hana wa'yansu saboda magana limamai a mazhabar su suna da shi ba amma dai haka ce za a koma asalin sahabbai ko asalin tabi'ai ko a faɗa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita za ka je ka tara qalan nawawi imamun nawawi yace wa huwa mazhabu shafi'i shine mazhabu imam shafi'i wa abi hanifata da abi hanifata wa ahmada da Ahmad bin Hanbali dukkan mazhabobin sa kabal suke ibn wal auza'i da malam auza'i wa ibn al mubaraki da dan mubarak wa sufyan as-sawi wa ishaq bin rahawai da ishaq dan rahawai malamin hadisi kenan malamin bukhari duk da baki da wa abi ishaq al marwazi da abi ishaq al marwazi wa ibn al munzir da dan munzir wa an malikin an karba daga imam malik ruwaya ta ruwayoyi guda biyu al-ula ruwaya farko da ruwaya ta farko misal jamhur irin kowa da kowa yana kan kabal shi kan irin kowa wa saniyatu ruwaya ta tabi ce al irsal yace a saki hannu qala imam an-nawawi yace wa hujjatul jumhuri hujjar dukkan malamai alama shuru'iyyatul wad'i amsa shari'an dora din nan bil ahadith al-bari saboda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kofa allazi zakara al musannif wanda mai littafi ya faɗa wa zakarnaha mu ma muka faɗe ta inji nawawi wa hiya ishiruna ita ce hadisi ishirin an samaniyata ashara sahabiyya daga sahabi goma sha takwas wa tabi'ai ne da tabi'ai guda biyu duk a rawaito wannan dukkan manyan littattafai da suke hannun malaman addini sun akwai hadisi ishirin daga guda goma sha takwas na sahabbai da tabi'ai guda biyu وهك الحافظ ما أدجن حديث يا فدا وانيني ابن عبد البر شين دان عبد البر أنه دان عبد البر يتي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلاه با wani wanda ya zo da sabanin kabalu daga annabi ba wani sahabi da ya rawaito waninta daga annabi ko tabi'i ya rawaito waninta daga sahabi ba a samu wannan ba wa qala al-qadi alƙali abubakar bin al'arabi ya ce al-mu'afiriyu al-maliki wa maliki al-mutawaffa wanda ya rasu sanata salasin wa arba'in wa kamsu ne a cikin hijirar manzo Allah tana ɗari biyar da arba'in da uku ta ɗari biyar ya wajen shekararsa ɗari tara da rasuwa kenan hijiriya fi tafsiri a cikin tafsirin sa na ahkamul qur'ani ba da ma taqaddama na qaluhu bayan abin da ya gabata cirowarsa anhu ma nasu ga abin da ya ce al-mas'alatu al-khamisatu ita mas'ala ta biyar wa amma in kunna yace amma in mun ce inna ma'ana qaulihi ta'ala ma'ana fadin Allah tabaraka wa ta'ala fa salli li rabbika kai salla ga ubangijinka wa nahar ka dora hannunka na dama kan na hagunka akan kirji na harufinka kawan zuciyarka ko kirji ma'anarsa ba a yadda ka alama harika ka dora hannunka akan na harinka kirjinka to qad ikhtalafa fi zalika ulama'una yace malaman mu sun saba akan shari'an hakan ala salasata a kawalin abu sa magana uku al'awwalu akwai wani daga cikin malamanmu wanda suka ce la tuba fi faridatin ba za a yi ta a farin laba wala fi nafilatin wala a cikin nafila akwai wanda suka ce haka ila an akwai wanda kuma suka ce a'a za a yi ta a nafila amma ba za a yi ta a farin laba asalisu magana ta uku abu malaman da suka ce ya fa'alu hafi farizatin wa fi nafilatin kai ka yi ta a farilla ka yi ta a nafila wa huwa sahihu malam shi alkali abubakar ibn al'arab yake cewa waɗanda suka ce a yi ta a nafila a yi ta a farilla shine magana ingantacciya don ita ce ta dace da maganar hadisi da abu ba waɗanda suka ce a yi ta a nafila ka a yi ta a farilla ba ko ko waɗanda suka ce ma kwata-kwata ma ga baki ɗaya ma ka a yi a nafilan ka a yi a farillan duk ga baki ɗaya warawa muslim muslim ya rawaito an wa'il bin hujur daga wa'il dan hujur warawal bukhari bukhari ya rawaito an sahal bin sa'adin daga sahal dan sa'ad ila akirul hadithaini zuwa karshen wayannan hadisai al muqaddimaini ababan gabatarwa in ya ci Allahumma